بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake haduwa a wannan dare na litinin daren biyar ga watan shida kan jima'ad al-akhirah hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 445 ci gaba da karatunmu na nuniyar kafani rahimahullahu ta'ala za mu tashi baiti na 183 ko ko da hudu na'am ina ne za mu tashi ne واحفظ لأهل البيت قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفان واعرف عليا أيما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره لا تنتقصه ولا تزد في قدره
فعليه تصلى النار طائفتان فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنسه الأخرى إلها ثاني وتنصه الأخرى إلها ثاني والعن زنادقة الجهالة إنهم ولعن زنادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان أعناقهم غلت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان بفساد ملة صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافد إنهم لا تركنن إلى الروافد إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان شتموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان وودادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا ألقى بها ربي إذا أحياني ألقى بها ربي إذا أحياني احذر عقاب الله وارجو ثوابه احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان حتى تكون كمن له قلبان إيماننا بالله بين ثلاثة إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد بالتقوى وينقص بالردى ويزيد بالتقوى وينقص بالردى
وكلاهما في القلب يعتلجان وكلاهما في القلب يعتلجان
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما لن يتي واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفان ككياي وإيالان جدا من زن الله صلى الله عليه وسلم حق سود يك واجبي أكن كون مسلم شنو واجب حقه واعرف عليا كسنواي سيدنا علي أيما عرفان دكا نوان سني واتوبا ويسني نا أشاروان تنسايبا ba kamar sani sosai saboda in ba haka ba ka fada ɗaya daga cikin ɓangarori biyu na halaka ko ka fada tawagar da ke ƙin shi ko ka fada tawagar da ke wuce gona da iri a kan shi kamar annabi isa alaihissalam yahudawa sun wuce iyaka su kuma kiristoci sun yi sakaci an gane ko yahudu sun wuce iyaka gurin ƙin shi har suka ce ma shi ɗan zina ne wal iyazu billah kiristoci sun yi sakaci a cikin soyayyar shi har suka ce shi ɗan Allah ne to haka su ma dangane da sayyiduna ali khawarij sun yi sakaci kuma ce sun wuce iyaka har ta kai sun jingina shi da fasikanci su kuma shi'a sun wuce iyaka ko sun yi sakaci har ta kai suna bauta mushi to shine sai ce wa'rif aliyan ka san waye sayyiduna ali ayyama irfani wato dukkanin sani wato sani cikakke ya kamata kai mushi kai mushi ainihin wato sani cikakke can da ya ce wahfaz li ahli albayti wajiba haqqihim a kamar ya ɗan yi waiwaye a kan abin da ya yi bayani a baya na wajibcin girmama iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa mu ahalu sunna muna son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma muna son ahalul baiti kuma ma duk abu ɗaya ne faka annama alun nabiyyi wa sahbuhu ruhun yadhummu jami'aha jasadani فئتان عقدهما شريعة أحمد بدمي ونفسي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى أه. وهما لدين الله مؤتمران تلاك الصحابة والقرابة دكان سو مؤمني ينا كان كهدس أنغانا ونوكو تشيني سيتي واحفظ لأهل البيت wajiba haƙƙihim ka kiyaye ma ahlul baiti haƙƙinsu na wajibi sayyidina abubakar yake cewa urqubu muhammadan fi ahli baitihi ku kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da iyalan gidan shi Abubakar yace wallahi na fi damuwa da in sada zumuncin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sada zumunci na mana in girmama iyalan gidan annabi kan girmama dangina in fifita mutunta su da girmama su akan mutunta ‘yan uwana da dangina, domin annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu. Komi da ka sani na abin da ya dace kama kanka, to annabi shi ya fi cancanta da wannan abu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ce, ka san sayyiduna Ali dukkanin wani sani, la tantaqisu karkace mutuncin shi, wala ta fi qadrihi kuma karka ƙara mai cikin wato ainihin darajar shi duk wani ɗan adam da ka sani yana da wani haddi da Allah ya sanya bai ƙetare wannan haddin mala'iku ma sun ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba wani ɗaya daga cikin mu face yana da gurin tsayuwar shi wanda yake sananne aka ce sanda za a yi mi'raji ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu ne ke mai jagora amma aka je wani guri yace ma annabi wuce yace ban taba zuwa ba fa kai ne zaka kai ni yace ai wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ban isa in wuce nan ba kai ko je ka kai na daban ne shine shi inda sidratul muntaha sai da ya kai magariyar tikewa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam so dan haka a kowa yana da haddin shi ka tsai da sayyiduna Ali a matsayin shi me ya matsayin shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam me ya matsayin shi halifan manzon Allah ne me ya matsayin shi dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam me ya matsayin shi komanda ne na musulmai me ya matsayin shi mumini ne dole ka so shi me matsayin sayyiduna ali masani ne kai biyayya ga maganganun shi da basu ci karo da aya da hadisi ba tunda ai sayyidina umar na kiran shi hallalul mushkilat na cewa la abqani allah bi ardin lasta biha ya abul hasan hallalul mushkilat me warware matsaloli kenan sai ce fa'alaihi yani bi sababihi dangane da sayyiduna ali taslan nara ba'ifata ne bangarori guda biyu sai sun shiga wuta sala yasli da khala yadkhulu aw tuslan nara ba'ifata ne tusla mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu za a shigar da bangarori biyu cikin jahannama sakamakon haƙƙin sayyiduna ali waɗannan sun yi tanakkusi waɗannan sun yi guluwi waɗanda suka yi tanakkusi su ne khawarij suka ci mutuncin saiduna ali suka ci zarafin shi har suka kafurtar da shi khawarijawa an gane ku waɗanda da suna tare da shi shi sa saiduna ali ya ga jarabawa idan ana tarihin khulafa da an zo kan saiduna ali sai ga bayanin na ta ƙara tsawo so da sai dole sai an taɓo ɓangarori da yawa sai an taɓo ɓangare na shi'a sai an taɓo ɓangaren khawarij sai an taɓo ɓangare na nawasib gane ko waɗannan suka ce wato shi baya saba ma Allah shi'a kenan har ta kai ta kai ta kai suka ce ma shi Allah wancan kuma suka ce kai shugabancin shi ma na banza ne tunda ya yadda yayi sulhu da Muawiya khawarij kenan nawasib suka ce ba mutumin kirki bane an fahimta kuma dukkan su ƙarya suke yi ahlus sunna su suka tsaya tsaka wato ainihin a tsakiya kamar yadda musulmai suka tsaya tsakiya kan lamarin annabuwa annabi Isa yahudu suka tozarta shi nasara suka kai shi inda Allah bai kai shi ba wanda shi da kanshi cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya to sai musulmai suka ce abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu haka shi ma sayyiduna ali ahlus sunna suka ce sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne sayyiduna ali ba Allah bane so ce mutumin kirki ne ba mutumin banza bane sabanin yanda khawarij da nawasib suka tafi akai shine ce wa arifa aliyan ayyama irfani لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تسلى النار طائفتان أو تسلى النار طائفتان إحداهما ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu la tartadihi khalifatan ba su yadda da khalifancin shi ba su ne khawarij waɗanda da suna cikin ‘yan amutun saiduna Ali suna cikin ‘yan amutu amma daga sanda aka yi muhakama qadiyatul muhakama بين جيشي العراق والشام كان رندنا بيو تا عراق وتيتي رندنا العراق عراق فا وتيتي رندنا العراق تا عليكو تند علي أكوفة مكر الخلافة إنش رندنا الشام إتتي تا تا معاوية أغانيكو أي أنشياء هل ينزن كجي سنتي سالكين شام da mu'awiyar suke su wasu yadda khalifa wani ko sarkin sham suke cewa shi ko khilafa ta mu'awiyar ijma'in musulman duniya ne bayan ya shekara 20 yana gwamna a sham to ya kuma zo ya yi shekara 20 yana khalifa mustaqilli na musulunci to don haka muhakama da aka yi tsakanin sayyiduna ali da mu'awiya da wakilci na abu musa al'ash'ari da salman da ainihin amrubun al'as khawari ce suka ce inil hukumu illa lillah ya za a yi mutum biyu mutane su zo su yi hukunci alhalin hukunci na Allah ne kaga su ba su fahimci alkur'ani ba ko ai na taɓa ku labarin tattaunawar abdullahi bin abbas da khawarij ya cikin as-sunan al-kubra ta an-nasa'i wata ran kawai za a yi sallar azhar sayyidina ali ya ce ma sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce ma sayyidina ali da Allah dan jinkirta kadan ina zuwa yace ina za ka yace zan je in tattauna da mutanen nan so da sun tare a harura su dubu takwas ce ina jiye maka tsoro mutanen nan ba su da mutunci ya ce baki na zai kwace ni da izinin Allah kasan magana jari da haka da ya shiga ya sallama ba su amsa ba marhaban bibni ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba su an same sallama dan a gurin su ba musulmi ne shi ba to khawarijanci dama wanda baya tare da su kafiri ne a gurin su wa mukhalifuna fil madhhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'iri mushrikuna yace nazo in tattauna da ku ne suka ce balhum qaumun khasimun aya da ta soka kan kafirai fa ce yayin na ai mutane gaddama kawai suka iya suka watsi da mutum ɗaya biyu uku haka ya fara tattaunawa suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa ya suka kai mutum dubu hudu suka ce matsaloli uku suke tuhumar sayyiduna ali da shi suka ce yayi yaki bai kwashe ganima ba bai kama mata da yara a matsayin bayi ba suna nufin yakin jamal fa cikin wanda za a kama a bayan a gurin su haddana na aisha ba sai suka ce ya sanya makatti biyu ul'iyadu billah sai hukunci kuma Allah ya ce inil hukmu illa lillah fahimta ko sannan na uku me suka kawo na uku biyu ne na gani ya yi yaƙi bai kwashi ganima ba bai kama bayi ba aigu ɗaya ne murakkabi ne sannan kuma ya sa mutum biyu sun yi hukunci aiwa da aka zo rubuta takaddar yarjejeniya za a rubuta amirul mu'minin Ali bin Abi Talib Muawiya yace ai ban yi mubaya'a ba tukunna ban ga mu yarda kai amirul mu'minin bane kes din bai rufu ba a rubuta Ali bin Abi Talib da Allah a zauna lafiya Ali yace to a rubuta Ali bin Abi Talib ya suka ce to idan bai zama amirul mu'minin ba to amirul kafirin eh kun san kamar da Sheikhul Islam yake cewa in shi'a sun fi khawarij miyagun aqidu amma khawari sun fi 'yan shi'a miyagun lafizza su harshen su bai da tsarki ba su da kunya suka ce idan bai zama illam yakun amiral mu'minin fa huwa amirul kafiri ko zagzaki na taba jin shi ya ce duk wanda ba sai duna ali ba ana ce mai amirul mu'min kana iya canzawa ka juya shi in an juya mu'mini me yake koma kafiri kaga ya kafirta abubakar da ya kafirta umar da usman tunda an kira su umara'ul mu'minin sayyidina abdullahi dan abbasin yace to zan ba ku amsa daga aya da hadisi suka ce dama ba ma buƙatar wani ra'ayi aya da hadisi kawai ce to madalla me masala ta farko yayi yaki bai kama bai kama bayi ba da an shiga nima ba bai kwashe ganima ba kuma bai kama bai suka yi ce musu to yanzu ya halatta kenan mutum ya yaƙi ya kwaci matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya maida ta saɗaka shi ya yi duk abin da mutum ke iya yi da baiwa shi ya zai yi da annabi auren matan annabi ba Allah ya hana ba wa zuwa juhu ummahatuhum da ya ce menene cikin ahzab ko wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum indallahi inda zalikum kana indallahi azima auren ma kenan to balle a kama su a matsayin ba alqiyasul aulawi ke kaga fiqo suka yi shuru suka ce to mu je mas'ala ta biyu kaga dai wannan sun fadi kenan ya sa mutum biyu sun yi me sun yi hukunci kuma inil hukmu illa lillah ya ce Allah ya sanya shi ma mutum biyu su yi hukunci cikin abin da ya shafi dabbar da aka haramta wa wato ainihin mahajjaci ya kashe sai ya kashe wani zomo ya farauta alhalin yana cikin ihrami Allah ya ce ya hukumu bihi zawa adilin minkum a samu mutane biyu masu adalci su yi hukunci a bakin ka'aba ya ce yanzu Allah ya sa ya hukunci sannan Allah ya sanya mazaje su yi hukunci cikin lamarin aure wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribu a wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma kaga Allah ya sa mutum biyu su yi hukunci tsakanin ma'aurata biyu sai ce to ya kuke gani kan jinin zomo an shar'anta mutum biyu su yi hukunci kan mace da namiji sakin fa ba haram bane an shar'anta mutum biyu su yi hukunci ina ga dan kiyaye jinin al'umma dan an sa mutum biyu su yi hukunci in wancan kafirci ne wannan menene suka yi shiru suka ce to ta uku dai babu babu hujja kawai in dai ba amirul mu'minin bane amirul fasikin amirul kafirin ce a sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a rubuta takaddar sulhu shi da quraishawa yace hada ma salaha muhammadun rasulullahi suhail ibn amr suhail yace ya za ni ban yadda kai manzon Allah bane da ban ya ke ka kayo hijira ba muhammad ibn abdullahi muka sanka annabi yace ma ali goge ka rubuta muhammad ibn abdullah Ali ya ce hannuna ba zai iya goge Rasulullahi ba, annabi ya ce nuna mun gurin ne in goge. Annabi ya goge aka rubuta Muhammadu bin Abdullah, in kun ce Ali tunda ya ce a goge amirul mu'minina shi ba amirul mu'minina ba ne, to annabi da ya ce a goge Rasulullahi fa. Kare ya buri masu a tarko, sun makansu rami kuma sun rubuta ciki. kuma sun ce banda ukun nan ba su da wata matsala da sayyidina Ali ya ce to sayyidina Ali ya fi ko gaskiya aya da hadisi to nan ne rabi suka tuba mutum dubu hudu tare da su aka yi wannan azhar din suka biyo Abdullah ibn Abbas aka to cikin su ne akwai Abul Aswad ad-Du'li ko yana cikin yan hannun daman sayyidina Ali su Abu Ghalib da sauransu an fahimci wannan ko to bangare na farko kenan na khawarij la tartadihi khalifata haka nawasib suma sai dai kiyayyan nawasib bata kai kiyayya ta khawarij ba dan su khawarij sun kafirta sayyiduna ali kuma sun kafirta dukkanin sahabban da aka yi jamal da saffin da su ciki har da ummuna aisha an gane wannan ko sun kafirtar da su kuma sun so a gurin su sanya wani ya hukunci wanda ba Allah ba kabira ce su kuma wanda ya kabira ya yi babban laifi a gurinsu kafiri da wannan tasalsulin duk suka kafirta waɗannan sahaba a gurinsu wanda ya faɗa da ɗan uwanshin musulmi su da da suke yaƙan ɓangaren na na Aisha sun ɗauka suna na Aisha kafirai to yanzu sai sayyidina Ali ya zo ya yi sulhu da su su Muawiya ce a to akan me kai so ce ƴan uwanmu ne musulmi to musulmi an haramta ya yaƙi musulmi kabira ce kuma wanda ya aikata babban laifi ya kafurta dai suka kafurta su da wannan ka'idar ta su to shine la tartadi khalifata wa tanussuhu al-ukhra shi'a kenan ilahan sani bangare na biyu kuma sun sun nassaba shi akan ce nassa ya nussu wato ne nasaba ansaba sun nada shi a matsayin wani abun bauta na biyu tunda idan ka kalli sifofin da shi'a suka ba sayyiduna Ali ba abin da suka rage cikin rububiya da tasarrufin da mu mutane muka san da shi da ubangiji ke yi a gurinsu yana rayawa yana kashewa a gurinsu yana azurtawa yana talautawa a gurinsu baya mutuwa baya bacci baya kaza ba duk sun faɗa kai akwai wanda ya ma ya sarraha ƙarara musamman shi'a saba'iyya su saba'iya dama tun a gaban sayyiduna alin suka ce mai shi Allah ne Bilal bin Saba kamar yadda ya zo cikin tarihu Dimashq na Ibn Asakir da tarihu Baghdad na Al-Khatib Khatib Al-Baghdadi rahimahumullah hakan nan tarihul Islam na Al-Imam Al-Zahabi Bilal bin Saba gaban sayyiduna Ali ya ce mai kai mala'ika ne sai ka ji tsoron Allah in ji sayyiduna Ali ce mushi kai ke halitta ya ce tsawa ma sautin kan duk ce kai ku kamo shi yayi niyyar kashe shi suka so su yi bore suka tada rikici karshe dai wasu suka ba shi shawarar cewa ya kore shi sai na Ali sai ya kore shi ya je ya ci gaba da rura wannan wuta to su kuma biyan shi suna da yawa ba su hannu ba da mataurin kai gare su dan shi a dakon lokacin abaca ba ana harbin su suna ƙara dannowa ba sai da ya musu ruwan zafi tukun ya tafarfasa su to da haka sai na ali shi ma sai da yasa aka haƙa rami yace inni lamma ra'aitu amran mufdhi'a ajajtu naran wa da'awtu kambara sai na ga lamarin nasu yayi muni sai na hura wuta na kira kambar wani wato ainihin ɗalibin sayyidina ali ne jarumi ne bardi yasa yana kamo su yana jefawa a wuta har sai da abdullahi bin abbasin ya ce kash da ni ne zan azabtar da su zan kashe su yace amma ba zan kona su da wuta ba dan annabi sallama ya hana yin azaba da wuta da kama kamar da malaman tarihi ke cewa ana kamo su za a jefa a wuta suka ce yanzu muka ƙara tabbatarwa kai Allah ne yamma inna nara la yu'adhibu biha illa rabbuha la yu'adhibu bin nari illa rabbul nari dan haka shikenan mun yadda ka kona mu to da haka hatta ‘yan baya-bayan su akwai wanda suna nan kan wannan aƙidar ta cewa sayyiduna Ali Allah ne akwai wanda suka ce shi ne ya kamata a ba manzanci ko ƙarshe wasu suka ce kai shi ne ma Allah ta ko wato wake da suna ni'matullah aljazairi muna cewa nikmatullah aljazairi qabbahahu Allah ya fito karare ce duniya ta shaida Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi suke bauta mawa ba ce ba shi suke bauta mawa ba to shine wata nusuhul ukhra ilahan thani kon da yayi waka menene abul hasani anta ainul anta ainul ilahi wa menene ga sunan waken ba shi da dadin ji ne ba ka je kai ta hadda shi ina nan ya wa mai littafin na as-su'al wal jawab kan akidun shi'a al-ithna ashariya ya kawo baita wal iyadu billah malam ya ce wal'an zana dikatal jahalati innahum anaqum ghullat ila al-ardh wal'an zana dikatal jahala kala'anci zindiƙai waɗanda suke cikin jahilci a nuskar kura wafir ne ya kawo ko duka zanadikan zanadiƙatal jahalati ko zanadiƙatar rawafiri rawafiri to naka ne mai rawafid wata nuskar ta zo da haka kala'anci zanadika zindiƙai arrawafid sai ya zamanto badal ne ko kala'anci zindiƙan nan waɗanda suke ‘yan shi'a innahum domin lallai su a anakuhum ghullati ilal azkani wuyayukansu an musu kukumi an ɗaure su da ainihin wato wato ainihin haɓarsu wato an wanda aka ma ɗaurin goro wuyan shi haɓar shi haka tana jikin wuya mana ba sa gane addini to lafazin zindiq kalma ce farisiya musta'araba kalma ce ta farisanci ana amfani da ita asali ma'anarta wato kasurgumin munafiki algungumi sai ce mai zindiki to amma zanadika da suke shahararru wasu kafirai ne miraran arna ne gumaka suke bauta ma dudu da gunki suke bauta ma amma sai suka sanya rigar musulunci suka shigo don su rusa musulunci su jawasis ne dama don su rusa musulunci suka shigo za a yi sallah da su a yi azumi a yi aikin hajji da su da komi babban abin da suka tasa a gaba shine kirkiro hadisan ƙarya don su rusa addinin musulunci akwai da aka kama za a kashe shi ya ce ko kun kashe ni kun yi aikin banza akwai hadisai guda dubu ɗaya da na kirkiro na ƙarya suna nan kuna ta ibada da su daga lokacin harunu rashid ne ya ce aiko kashe ka zami muna da zaratan malamai su sufiyanu sauri za su yi mana bayaninsu insha Allah gane sai za su yi mana bayaninsu to da haka zindikai da yawansu suna cikin khawarij domin waɗanda suka fi kirkiro suna cikin rawafi wanda suka fi kirkiro hadisan ƙarya in shi'a da zindikai da sufaye su fa suna kirkirowa don ƙarfafa ra'ayinsu ko wasu daga cikin wato akidunsu da mabiyansu suka ɗaura su a kai wasu ma sun halatta yin hadisin ƙarya ɗin kamar karramiya karramiya sun halatta mutum ya kirkiro hadisin ƙarya sai dai suka ce in dai hadisin na targhibi ne suka ce nakzibu lahu wala nakzibu alai ai ƙaryar da muke ma annabi abu ne mai kyau ba ƙarya ce ta jingina mai wasu naka'isu ba amma ko hadisi ka kirkiro hadisi kan falalin la ilaha illallah inda na ƙarya ne fallata bawa ma ka'adahu minan nar ai addinin musulunci bai da buƙatar ƙaryarka ba a taimakon gaskiya da ƙarya ita gaskiya batta gaskiyarta da ainihin alkhairinta zai ya isa ya tallata ta alhaqqu ablaji wal batilu lajlaju an gane wannan to don haka kala'anci zindiƙai idan an ce arrawafi su ne zanadika wannan zancen gaskiya ne domin shi'a rafida arna ne su da ijma'in malamai wanda suka halattar da zagin sahabbai shi zagin sahabbai kabira ce mafi girma daga cikin kaba'ir kamar yadda annawawi ya ambata cikin sharhu muslim din shi amma halatta zagin sahabban wannan kafirci ne don mutum ya halatta saban Allah ne. Mazagin sahabbai laifi ne wannan ijma'in musulmin duniya ne, duk musulmi ya yadda zagin sahabbai laifi ne. To akwai ‘yan shi'an da suna zagin sahabban sun yadda laifi suka yi waɗannan sun aikata babban laifi, amma wanda suka ce a zage su ɗin ya halatta, da waɗanda suka kafurtar da sahabbai, da waɗannan su kafirai, ai ka'ida ce. man fassakahum fahuwal fasiku wa man kaffarahum fahuwal kafiru duk wanda yace sahabbai fasikai ne shine fasikin dan ya saba ma Allah da manzon shi duk wanda yace sahabbai kafirai ne to shine kafiri don faqad ba'a biha ahaduhuma wannan muna da tabbas su ba kafirai bane ko to wanda yace musu kafirai kalmar dai ba za ta faɗi ƙasa ba sai ta koma kan shi amma an wani ya zo ya ce ma wani kafiri baka cewa kai ne kafirin saboda baka da tabbas akan musuluncin wannan amma shi sahabin annabi kana da tabbas saboda Allah ya ambace su muminai wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital suwa annabi yake nuna wa maqa'id na qital sahabbai ne kaga Allah ya kira su muminai sai wani ya zo ya ce su kafirai ne ya karyata alqur'ani ya karyata Allah mutum ya halatta haram ko ya haramta halal fa ya kafurta mutumin da zai zo ya ce kunu haram ne kaga Allah ya haramta shan kunu in dai ba tsami yayi ya bugar ba ya zama ban mi an gane ko to sai zo ce shan kunu haram ne ko ce cin naman akuya haram ne aka duk wata shubuha aka iya kore ce kawai mutlakan cin naman akuya haram ne ya kafurta dukkan malamai sun yadda da haka kuma ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون to ina ga wanda ya ce saban Allah halal ne jama'a wanda ya haramta farau-farau ya kafurta to ina ga wanda ya halatta aikata babban laifi har ya zama kafiri to su rawafid sun halatta makansu zagin sahabbai bal suna ganin wanda bai zagin sahabbai ma ba zai shiga aljanna ba suka ce abu ɗaya zai hana ka zagin su abubakar da umar tasrihan shine in ka san za a iya kashe ka ko a cutar da kai in ka zage su su ce in ka san ba mai kashe ka ka fito ƙarara ka kama sunansu da nasabar suka zage su kowa ya gane da su kake idan ba haka ba sai a kai matakin taƙiyya sai ka ambace su da wani mudefans da wani istilahin da ba za a iya ganewa ba sai wanda kuke tare da su kamar yanzu dan shiya in yace Allah ya tsine ma awwal Allah ya tsine ma thani Allah ya tsine ma thalisu Abubakar da Umar da Usman yake nufi in yace Allah ya tsine ma Rabi'u in baka gane ba yake ce a to ai ba sa zagin Sayyiduna Ali kuma shine khalifa na hudu kenan ba da su suke ba to sai ce Allah ya tsine ma Rabi'u shi kuma ba Ali yake nufi ba Muawiya yake nufi a wani istilahin Aisha yake nufi, a wani istilahin Hafsa yake nufi, a wani istilahin Abu Sufyan yake nufi, a wani istilahin Hindu yake nufi, duka waɗannan suna nan a cikin littattafansu. An fahimci wannan ko? To da haka ɗan shi'a rafida wannan kafiri ne, don yana akwai wanda su alkawari ne su kullum sai sun zagi Aliyu, Abubakar da Umar so kaza. in suka ce jibtai Quraysh gumakan Qurayshawa guda biyu suna nufin Abubakar da Umar kuma abdullahi ibn abbas yana cewa abubakar da umar su ne abawayil musulmina iyayen musulmai guda biyu abubakar da umar an gane wannan ko to don haka sai ya ce ka la'anci zanadika rafida innahum a'naquhum ghullad lil azqani jahadu shara'i'a sun ƙaryata domin aljuhud yakan zo da ma'anar takrib sun ƙaryata dokokin Allah wan nubuwata sun ƙaryata annabtaka ba sun ce khanal aminu fasadda an haidara ce manzancin ma asali na sayyiduna ali ne aka ba annabi waqtadau sun yi koyi bi fasadi millati sahibil iwani da gurɓatacciyan aƙida gurɓataccen addini na mutanen iwan yanki ne na wasu ɓangarori na wato farisawa masu bautar wuta to sun yi koyi da aƙidu na arna maguzawa majusawa masu bautar wuta kamar da muka ambata a baya cewa 'yan shi'a sun fi kwaikwayon arna a cikin al'adunsu da bukukuwansu da sauran abubuwan da ya shafi haka suna kwaikwayon kiristoci suna kwaikwayon majusawa bal da damansu suna nan kan wannan addinin na bautar wuta an gane wannan la tarkananna ila rawafidi karka karkata zuwa ga rawafid in shi'a wana karka sake kaso wani abu da suke aikatawa ko kaɗan girmama su ko kaɗan mutunta su duk wani rukuni karka yi zuwa ga shi'a innahum domin su shatamu sahabata suna zagin sahabbai duna ma burhani babu wata hujja babu wata hujja ba wani dalili na kusa ko na nesa da zai sa su zage sahabbai sai kawai jin haushin addinin musulunci sai kawai jin haushin annabi sun zagi sahabbai amma annabi shine hadafin an fake da guzuma ne an harbuwa an harbu karsana domin ba abin da sahabbai suka yi وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد saboda sun yakin badar sun kashe arna shine shi yasa za a zage su ko dan saboda suna yawan sallah da yawan azumi da bautar Allah ko dan saboda sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba shi kariya dole cikin waɗannan ne kawai amma me suka madan shi'a babu tsakaninsu da sayyiduna Ali sai sanya albarka in sun ce don saboda sirri kuma kai dan sha mai haɗa ka da alimma a gidan uban ya zama dan uwanka dan uwansu ne abokinsu ne surukan shi ne abokanan shi ne abokanan shawarar shi ne abokanan tattaunawar shi ne duk wani abu da kasan ya faru a zamanin sayyiduna abubakar da zamanin sayyiduna umar da shawarar sayyiduna ali ba sa yanke komi sai yana gurin kai sun ga ya ga dama su tattauna wani abu da ya zo in ya ce bai yarda ba ba za a zartar ba sai an tattauna matsalar ko a gamsar da shi ko ya gamsar da su kun fahimta kuwa sannan umar ya sha yin hukunci sai duna ali ya zo ya same shi cikin sauri sai amiral mu'minin hukuncin nan a duba shi nan take za a shirya mitin din gaggawa a kira su abdurrahman a kira su uthman a kira su sa'ad su sa'id su zubair da sauransu a ce ku zo maganan nan da muka yanke shawara ɗazu a tada ta yanzu bai zama al'amari kafa'i ba a ƙara tattauna shi a ƙara nazari cikin lamarin to duk wanda ya zage abubakar ya zage aliyu tunda abokin cin mushe ya ci mushe ko balangada ne a gaban shi akai ba akwai shahararriyar magana suke cewa as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras da wasu na kawo shi hadisi hadisi dai maudu'i ne amma magana ce ta malamai wanda ya ga sakitu anil haq anil batil wanda ya ga ana banna ya bai hana ba ya shuru to ya zama beban shaidan ya zama beban shaidan magana ce ta malamai mustahsana to dan me bai hana ba in takayya ce tsoron me yake ji ba shi din nan bane ba in ya taka kasa idza zulatil ardu zilzalaha to dan me zai ji tsoro wata rana taɓa jin zagzaki ya ce lokacin da wai su abubakar da umar subhanallah wai suka je za su ƙona gidan fatima su ƙona ta da ranta bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai na ali da duk abin da suke yana yin kara yana yin shiru yana tsoro dai zai ce kenan ko a takaice yana so ya ce sai na ali matsoraci sai da aka zo za a ƙona mai mata sannan da ya zara takobi a gurin birna ma fatima ne bayan sun kashe ta sun banka ma wut- gidan wuta dai ya kyale ya yi shuru annabi ya ce man qatala man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun dai ya ji tsoron wannan shahada sai da gurin burne ta suka ce ba wanda ya isa ya burne ta shine ali ya ji haushi ya zara takobi yace su kusan dubu nawa duk suka fashe yace in wani bai yi wani abu ma a wando ba kuma duk da haka bai kwato fadak ba gonan na na fatima duk da haka ya basu suka yi ta shirme suka yi ta saɓon Allah suka yi ta ridda suka yi ta fasikanci ina al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kenan sun wato shi a littattafan su suna cike da siffanta aliyu da surkudanci da dolanci da tsoro da munafunci ko ba haka ba dauke nuna yana tare da kai a zuci kuma ba haka ba ne wannan munafunci ne Allah ya kare mus- musulmi mai kankanin imani daga waɗannan sifofin ina ga sayyidina Ali to kun ga irin waɗannan kalmomin da muke gayi kuma su ne yanzu yan ɗariƙu ke kwasowa na ilzamat ɗin da Sheikhul Islam yake ma yan shi'a sai su guntule sai su dinga cewa ga abin da Ibn Taymiyyah ya siffanta sayyidina Ali da shiga shi ko ilzami ne yake ma yan shi'a in kun ce kaza to magana kuna nuna cewa sai na Ali kaza ne kuma haka ne haka suke nufi gashi maganganun shi ma hatta cikin Nahjul Balaga da kananan yan shi'a ma na haddashi cike yake da da tsine musu albarka su yan shi'a sai na Ali da kanshi yake la'anta su yana tsine musu albarka almuhim shatta musahabata duna ma burhan ba su da wata hujja lu'inu a wata nuska ko la'anu sun la'anci sahabbai kama baghadu kamar yanda suka ki sahabata ahmadin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko zama lu'inu Allah ya tsine musu albarka kaga wannan sai ya zama du'a'iyya ce lu'inu kama baghadu sahabata ahmadin Allah ya tsine ma ƴan shi'a saboda kiyayyar da suke da sahabban manzan Allah wa widaduhum soyayyar sahabbai kuma fardun alal insani wajiba ce akan dukkan wani dan adam wajibi ya so sahabban manzon Allah bal al-imamu malik yace duk mutumin da ya ki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kafurta karkashin wannan yace in shi'a rafida arnani kuma malamai da yawa sun goyi bayan shi duba tafsirin ibnu kathir karkashin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum daga ai karshe yace li yaghiza bihimul kuffar Allah yace sifar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin injila kadhar'in akhraja shafa'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a yu'jibu ad-dhurra'a li yaghiza bihimul kuffar ya siffanta su da wato shuka da ake tana karama ta girma zangarniyar ta ya kauri ta kama ƙasa sai ce li ghidha bihimul kufar to haka kafirai da suka taso a haka sahabbai da suka taso mutum ɗaya biyu uku a haka aka yi ta musulunta kaɗan kaɗan ana musu dariya har sai da suka yi ƙarfi kafirai na jin haushinsu sai ce to duk mai jin haushin sahabban annabi kafiri ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayoyi da hadisai barkatai kamar yadda ibn kathir din yayi bayani akan wajibi a so sahabban annabi da kuma tsoratarwa da wa'idi mai tsanani akan masu cutar da su ya faɗa ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا yace wa'in wannan ayar wadda za su fi shiga ciki shine waɗanda suka kafirce ma Allah da manzon shi yace bayan su sai rawafid rawafid da suke suna cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya musu gargadi faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina sannan fadin Allah tabaraka wa ta'ala akan sahabbai fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ibnu abbas rahimahullahu yace ta sauka akan abubakar da umar Allah ya ce ka kau da kai ka yafe musu duk abin da suka yi ma ba daidai ba an yafe musu wastaghfir lahum ka taya su neman gafarar Allah wa shawirhum fil amri duk abin da zaka yi ka nemi shawara su a asra badrin annabi yayi shawara da su an gane ai wa idza azamta fatawakkal ala Allah ibn abbas ya ce abubakar da umar ake nufi to kaga annabi Allah ya umarci annabi ya roƙa musu gafara ko to yanzu kuma wani na tsine musu albarka wani na zagin su kaga wani ai babu lalatacce irinsa Allah ta'ala ya ba da labarin falala ta mu sahabban annabi gaba ɗaya da muhajirun da ansar cikin suratul hashim للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا قرشية أولئك هم الصادقون ما سقسكي الإيمان كينا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر قرشية ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإن تنصديقين وأن ربوتتوني سيتي والذين جاءوا من بعدهم وان ديبيو باين صحبيشكم واجبينشي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان su kullun addu'a suke Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗan uwanmu sahabbai da suka riga mu yin imani sai da tuna Aisha cikin Muslim sai ta ce umiru bil istighfari lis sahabati an umarci dukkan mutane su roƙa ma sahabbai gafara to sai wani yazo ya tsine musu albarka kaga ya saba umarnin Allah sai kuma yake ganin tsinuwar shine addini kaga ya canza shari'ar Allah am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah kaga sun zama dagutoci da haka kai fa dalilai akan kafircin in shi'a daga nan sai mu kai as-salatu ba wai malamai ba ni din nan zan ta zubo muku ba wai zancen aje littattafai ba aje malamai a wannan babu dan shi'ar ne shi'a kuma da take yankin nan namu ba zaidiya bace ba ba wata shi'a ba ce illa shi'a rafida illa saba'iyya ta ɗagutu masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban da yanzu da suka san za a daka su ba karya ake ɗaura ma kyalle ana janta ana duka a ashura ana cewa indo ya garba ba ce ce indo aisha waye garba akwai ƙauyukan da har yanzu suna yawo ba kare ba jakima suna nuna cewa ita ce na na Aisha. Ko a jawo wani mutumi ana dukan shi cikinsu ba, a yi mai naɗi yadda malamansu na ƙarya suka faɗi yadda Mu'awiya ke naɗi ko yadda Abubakar ko Umar ke naɗi, a yi ta jibgar shi wani har ya mutu, kuma su a gurinsu ya yi shahada tun da dan ya fadda hawa in can su su su dabba. Allah ka tsare mu. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني san sahabban annabi da ‘yan uwan annabi, dangin annabi, zuri'ar shi da iyalan shi sunnatun, to suna fa ba yana nufin sunna wadda ba ta kai wajibi ba, yana nufin aƙida ce ta dole domin as-sunna tana zuwa da ma'anar al'aƙida. Shi yasa akwai as-sunna na al'imamu Ahmad ko? Zancen asuwaki ya yi da ɗaga wando? kake nan ba yana nufin aqida ko ba haka ba akwai as-sunna ta al-khallal malamai da yawa Abdullah ibn Ahmad shi ma yana da as-sunna din shi sharh as-sunna ko as-sunna ta Barbahari sharh as-sunna ta al-Baghawi duk da shi ya tattaro hadisai ne da mabambanta haka as-sunna al-aqida san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwan annabi da dangin shi da iyalan shi aqidar mu ce ta ahlus sunna kamar wanda Sheikhul Islam ya faɗa hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun sati'u lakinna as-siddiq minhum afdalu alqa biha rabbi idha ahyani ina fatan in haɗu da Ubangiji na da wannan soyayyar ta sahabbai da ainihin iyalan annabi sallallahu Alaihi wasallam in Allah ya rayar da Amin. Allah ka ba mu ikon haɗuwa da kai muna masu son sahabban annabinka da son iyalansa. Ihzar iqaballahi warju thawabahu. Yau mu yi kwantar saboda sabuwar magana ce za mu shiga mas'ala ta wato ainihin da wannan shi bambancin ahalus sunna da sufaye ne sannan mu zancen imani duk da mun karanta shi shi kuma tsakanin ahalus sunna da khawarij da murji'a wala Allah shi ma ya dan tsau lokaci ashe ana sanyi kuma na shi to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karatu na sha biyar ne muka yi ko Adiós. وبركاته